الفلك والقات بالماء ربنا سلمت هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر الكتاب العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف النون وتدعو على الله
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والألفي
أروتا ذاك أروتا أروتا أبين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والألفي نوحد مولانا بأحمد مؤمنه وبالرسل والأملاك وهو المهيمن ونلزم طورا عن ضمائر دينا قصورا وطورا بالمدائح نعلن وإن كنت لم أوصف مديح محمد أصوج أوراقا بحبك أعلن وإن كتب المكاه يوما وأثبتوا ما في أكن مثل الذين قد أحسنوا وإن كتب المكاه يوما وأثبتوا ما في أكن مثل الذين قد أحسنوا فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره بزمرة من يثني عليك ويحسن ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وقدره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل mun dawo kan karatunmu na littafin diwani na malamu shehul islam alhaji ibrahim inyas alkaulahi a sangari inda muke cikin wannan harafi na harafin nun nu'ara da hausa inda wallon mashahu yake cewa nurihi da maulana bi ahmada numinu wa bin rusuli wal amlaki wa hawal muhaiminu ya ce nurihi da maulana a shahu ya ce muna tsarkake ko muna kaɗaita wato Allah subhanahu wa ta'ala sannan bi ahmada numinu kuma muna imani da annabi ahmadu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi yana da sunaye da yawa ahmadu yana da daga ciki shine sunan da na gaya muku jiya dan adam yana yin sallah da shi cewa ahmadu a sake ta tajuya yawa muna yin imani da annabi Ahmadu sallallahu alaihi wa sallama wa bir rusul shin yace muna yin imani da wato wato da manzanni mun yi imani da manzanni wal amlaki mun yi imani da mala'iku haka ne ta ce wa hawa al-muhaiminu Allah al-muhaiminu muna da rantsuwa da wato buwayar Allah haka muke eh sannan shehu ya ce me wani hujimu maura ya ce wani lokacin wato sai ka gan mu wato mun tage kamar mun tsaya mun kasa ko mun cece an gane wato an sana'i na duna mun kasa ma biyu da gan annabi idan muka dubi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ba wa annabi wato kowane irin nau'in girma to idan girman ya zo gaban mu sai mu kasa ta yara mai ba annabi me ya jawo mana haka kusuran saboda takaitawar mu ba annabi ya fi ƙarfin mu an gane wa tsoron wani kuma yayin idan muka duba annabin ta yadda Allah ya yi mana baiwar annabin kuma sai zama wani ulinu bil mada'i sai zama wani bayyanawa ga yaban annabi wato wani girman ya fi ƙarfin bakin da ya furta wani girman idan muka kalla kawai sai mu gaji eh kamar ko a ko a ko a ciniki idan mutum ya katama maka wata riba a wani kai misali a wani kasa da ya wuce naira ɗari ba ne kan shi idan shi maka kai kuɗa masa suna sa suna ake cewa sai ce naira miliyan ɗaya nawa za ka taya sai ka shuru so a iya haƙin kama na ɗan arin kenan da so da idan aka kalli annabi ta wata sigar yanzu irin yaban da Allah ya yi wa manzon Allah idan ba Allah ba duk wanda ya wa annabi irin wannan yaban to sai an kalle shi an ƙara kallonsa misali an gaisa da manzon Allah sai Allah ya ce masa ba da kai aka gaisa ba da ni aka gaisa an gani kuma ya ce hannun an yi wa mazan Allah caccafa ne wane ya ɗora hannunsa wane ya ɗora hannunsa wane ya ɗora hannunsa sai maza Allah sallama sai ya ɗora hannunsa a kai akwai wanda baya nan a cikin sabon sai jana Usman ne sai maza Allah ce gani Usmanu a sama sai Allah ya ce inna lajina yubayi unaka inna ma yi bayi unan baha sannan ya dullahi ko ƙabiyin to kai in gaba za ka yabi annabi da wannan sigar mai za ka iya cewa sai da ka shuru kaga manzala ta salama ya yi jifa ko sai Allah ya ce wa ma ramaita izara ramaita ce me ya ce walakin Allah harama ba kai kai jifa ba rasulullahi ya ce ni ne na jifa to kaga idan ka zo zaka yabi annabi in ka kalli wannan layin sai ka to me na faɗa to amma in ka sako kuma martabarka ka gane Allah ya yi wa annabi wasu waye baye to sai ka kalli wannan baye bayan sai ka sai ka yi yaban da shi to shine eh shi ne cewa in kuntu lam uhsin madiha muhammadin ya ce idan na kasance ni ibrahim ban iya wato kyautata yabo ga annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama annabi ya yi girma da iya yabansa to usawidu auraqan ina bakanta takarda ta ina bakanta takarda wannan daukar du tawada ina rubutawa cewa wato ulinu bi hubbika ina mai bayyana ga cewa ni masoyinka ne ni masoyinka ne wai wani abin da ake kawai kamar bakan takarda ake so da duban girman annabin wa yan katabul maddahu ko maddaha eh maddaha dai eh wa yan katabul maddaha eh idan aka wato rubuta ni wato da rana daya aka tabbatar da ni a cikin masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yabo ko wa asbatu fumati kuma aka tabbatar da sunana to a kun bi ibrahimu zan kasance misalan ladhi na alhasanu cikin misalin waɗanda suka kyautata ni ma arisa fani in an ce wane ya yi ba annabi wane ya yi ba annabi to da ma rubuta shi aka zo kaina ta ce ni ma na yi ba annabi so da ka fa ya fauza ibrahima ya rabotar shehu ibrahim in ja a zikiruhu juzu marasi idan sunansa ya zo ambatan sunansa ya zo a cikin jama'ar man yusuni alaika wanda suka yabo da kirari a gare ka wai husunu kuma ya kyautata yaban nasa na'am
وتركني تماما للقصور أظنه محال والله لكل محسن أتى المصطفى يوما يجود بنظرة تبسل أوالي وقلبي تسمن عليك بالله ثم كلام كما تذكر الدنيا يذكر والهدي وإن شاء قواني لحمل خلافة لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن ليسلم كل الناس أقتل بعضها جهادا وإني مؤمن بك محسن عليك بالله ثم كلام كما تذكر الدنيا يذكر والهدي فأرفع علما للجهالة واضعا وأكثر رايات الصليب وأرسل فبي يرفع الجور العظيم فلا يرى والعلم والدين الحديث يزين عليك بالله ثم سلامه صلاة الثلاثين إلى الذكر والهدى wato wanda suka ba da shawarar nan cewa a hausa wannan abu na kace Allah ya saka musu da alkhairi wallahi sai ga shi da a kama amari nake yanzu garin na sake sosai wallahi abin ya dan ya dan ba da kai eh da ku sai in juya can in juya can in juya can eh wala mu shafe sai me wace watan ki tamaman lil usuli wato bari na a ce na bar cikawa ta da yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama dangajiyawa eh to azunnuhu muhalan wannan abun korare ne ba zai ma yiwa eh farabbillahu muhsinun lil kulli ubangijin mu Allah subhanahu wata'ala wato mai kyautatawa ne da kulli ga dukkanin wanda ya kyautata in dai ka kyautata to Allah yayi alƙawari zai kyautata maka eh, wallahu yuhibbul me muhsini Allah yana son masu kyauti kyautatawa kuma wani wajen yake yake cewa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ana wato sakamakon ana yin sakamakon kikkiawa ne da kikkiawa kuma yin yin kikkiawa alkhairi ne me yasa duk duniya ba wanda yake so ko da fa yana yin mummunan shi to ba su kuma shi a wasan mummuna za ka ji mutane suna cewa wani mutumin kirki ne a wani mutumin kirki ne to ka yi ƙoƙari kai ma a ce maka kai ma mutumin kirki ne shi maza Allah sallama ya zo duniya ne don ya mai da kowa mutumin kirki duk duniya zuwan annabi ne ya mai da kowa musulmi amma kowa ba ma guje ne idan ka duba ɗabi'un da annabi ya bisa ya zo sama mutane a kai babu ɗabi'un wato kallo babu ɗabi'un kallo amma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zaka da zaka da tsakanin larabawa da wannan kabilar da wannan kabilar akan dan wani taki ne na dabino ko wani mahada gona ko wani raƙumi ko na ba makamancin wannan amma sai kaga an yi shekara da shekaru ana gaba ana yaƙi amma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo duniya sai ya zama dan uwan musulunci ya fa dan uwan ka na jini dan uwan jini ana fifita dan uwan musulunci akan dan uwan jini idan ka ka zo ka tarar da ɗan uwanka sun tarar suna dukan ɗan uwanka na musulunci ba su zaka taya su dake shi ba sai ka sai ka shiga cikin sa ka kare shi in da abu ya same shi gare ya same ka saboda iya mu'amalar musulunci da da manzan Allah ya kulla tsakanin bai Allah saka masa da alkhairi asal mustafa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato tabbas sai mun baiwa bi nazaratin ko kuma tayu annabi sallallahu alaihi wa sallama yawman da ya rana daya ya judu ya mun baiwa bi nazaratin da duba zuwa gare ni kawai jiyo ya kalle ni kawai in fa annabi ya jiyo ya kalle ni to ga sulu auzari dukkanin zunubaina za a wanke musu wa kalbiya ne tusminu sai zama zuciyata ta samu ƙarfi wajen bin Allah da bin addinin Allah da bin tabarkin manzon Allah wa in sha'a idan annabi ya so me awwani sai mun baiwa da ƙarfi game da hamlin khilafati za daukar halifanci ya zama na zama ɗaya daga cikin halifofin Allah doron ƙasa ni ma da kai arfa at-tauhida dan wato Allah ya ɗaukaka tauhidi ya zama da ni Allah yake ɗaukaka tauhidi ko ina zan shiga da karamar la ilaha illallah gurare gurare kuma an yi dan ai eh war kullu kowa daga cikin mutane wayanda suke ba ba sa bin Allah ba sa bin manzon Allah ba sa bin tabarkin Allah sai zama mai mu'minu kowa ya zama yayi yayi imani da yuslima kullun nas jullun nas sai wato na musuluntar da wato dukkan da mutane a katulu ba'abuhu wanda kuma yake bin annabi a katulu hum sai an kashe shi shine a katulu ba'abuhu in kashe shashin su jihadan dan jihadi wa inni ka gani ibrahim ko da yaushe wato mu'minun ne mai imani ne kuma mukusinu mai kyautatawa duka da kai ya rasulullahi na'am sannan fara fa'a ilimin idan na ɗauki wancan nauyin halifancin Allah ya taimake ni sai na ɗaukaka ilimi wabi'an ina mai ƙasƙantarwa lil jahalati ga jahilci wa a kusan rayatin salimi ya zama ina kakkaryawa da tutocin cross a salim shine cross kenan wani abin da aka aka yanka haka aka aka aka gicci shi ne asalib asalibu kenan cross ya zama wa'ada finu kuma ya zama ina binnewa manzo Allah sallama baya son wannan cross din hoton ya ga hanya ya ga wani ice ya gicci kamar irin wannan sai ya saba su baya son wannan wannan cross din saboda kamar sanan mu dinga lura a koda wajen aikin riya in aka yi maka wani aikin rijiya da ya kama da cross da ƙari a cire har a yi kuma ko riga ce take da alamar cross wadda ake siyowa a ɗan gwanjo kar ka so wa ɗanka kar ka siya kasa annabi baya so daban da yake wannan kamar an gicce mutum irin da cross da yake a yanzu cross ko to yadda yake annabi baya son wannan da abin da annabi baya so wannan ga yi kokari mana nisantar abin fabi rufa'ul jawrul azimi azimu wato Allah wato da ni ya ɗaukake zalunci wanda yake mai girma a doron ƙasa mai zalunci a wajen malamai da wajen arifan an ce zalunci shine wato kamar wannan ukun ta Allah din cewa Allah uku ne ko Allah biyu ne ko karanta Allah da wani ai babu zalunci da yake wannan to Allah ya ɗaukake wannan musibatin da yake damun duniya da ni sau da aka fala yura ba za a ga komai ba siwal ilimi a cikin ilimi waddinul hanifi wato addini wanda yake hanifi da ƙanƙan addini ɗar zuwa ga Allah ya zama mai yusan yinu yana mai ƙawata ko'ina na'am
وتنسي رسال الله في ذي راحة وإذن وتمثيل وبالحج أعلم يكون زمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالعلوم توكلوا وليس لا الله ثم سلامه ثلاثا فمسكنا إلى سبيل الوجود فيأتي مسيح والرجال رجاله بدين الإمام الهاشمي يتدينوا هنالك عم القيد لا شك لن ترى وعارف بالله والشرع مشتري وليس لا الله ثم سلامه ثلاثا فمسكنا إلى سبيل الوجود حتى لا تكون ولاية وعينهما في الروح فالخير يرفع فإن لم يكن من يذكر الله بلبلا بلا في شفاعة ونادى المؤذن وليس لا الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب ولم شوف يتيمي نعم فتمسي رجال الله idan addinin Allah ya zamo Allah ya kawata ya kawata addini duk inda aka je addini za ka gani ana sallah ana bin Allah ana da kaɗe ka Allah ko to wala mu shawara me yace fayusi rijalul lay sai wato mazaje wanda ake kira su mazajen Allah wanda suka bi Allah suka samu wato tabbatuwa a cikin bin Allah sai su zama ne fi zilli rahatin a cikin inuwa ta hutu wa izzin da buwaya wata mujidi da girma sai zama ne a alamu bil haƙƙi suna masu bayyanawa suna masu bayyanar da gaskiya a duniya ya kuni zimamul alamina sai wato ragamar halitta ta kasance na jami'ihim gabaki ɗayanta sai ta zama bi aidi rijalin a hannun mazaje tamakkanu bil ulumi wanda suka yi riko da ilimi ya zama wato duk sanda Allah yake son halitta baya barin ta a hannun jahilai baya barin ta a hannun jahilai duk sanda kaga halitta ta kiɗi ne ta lalace wato jahilci ne ya yawa amma ka san yanzu a zamani abinda ke kira i- i- ilimi in ka ji yan boko suna cewa yara kaso ɗari cikin kaza ba sa zuwa makaranta kazo dubu wata sun ba sa zuwa makaranta su a haukansu abinda suke tunani kamar wato rashin zuwa makarantar wanda ba zuwa makarantar boko shine ba zuwa makaranta in sun zo sun wuce makarantar allo guda dubu a unguwa za ku tantama yara yara ba ta zuwa makarantar da sun wuce makarantar da ake bada fiqhu sunan su ba yara ba ta zuwa mak- makaranta ba za su lissafa almajirai wanda suke abu a makaranta suke karatun alkur'ani a matsayin wanda suke neman ilimi ba su a wajen su Allah ya kwaba iyayensu sun- sun rabo su da- da gidan da su ne sun zo sun watsar da su ba sa son su to duk wanda yake sa wa ba kansa wannan tunanin dala ya cire kuma zai da muke da shi za mu bata akan haka kowaye an gane shi almajiri da ta gana almajiri almajiri ba ba hausa ba ce daga daga baya ta zama hausa sunan kalmar almuhajir almuhajir shi ne bawo shi ke cewa almajiri kuma kalmar ta samo asali ne da waɗanda suka taso daga maka saboda takurawa ta kafirai suka baro iyalinsu da dukiyarsu da komai suka zo madina suka zama almajirai shine al- shine almuhajir kenan to bai da ra'ayi mutum yana da ɗa a garko ko a sumaila ko a wani guri ya ɗauko shi ya kashi wani gari kamar kano ko unguwar daɓe ko rodi don yaron ya kakan alkurani kai kuma ka je kayi karatunka na turanci na banga wanda zai iya kai ka mauta ka zo ka ce wannan shine mutumin banza wai wai ubansa baya son sa kai da ubanka baya son kai in an sa maka in an sa maka bindiga a a ka aka ce ka karanta ihu daya da Qur'ani za ka iya karanta duk turancin da karanta ba turancin banza ba ubanka yana son gina nan ce ka karanta biki kwaya daya da tunaninsa da komai za ka iya to ubanka baya son ka kai da ubanka baya so ai illa iyaka abinda muke da gyara a kai muwa iyayen da za su ɗauko yaransu su kawo su ɗin su- a hannun wa za a danƙa shi a hannun wa za a danƙa ita ce magana kawai mutumin kirki mutumin Allah ko wanda za su yi bara wannan yaran ba gidanka za za- za su je ba kai gidanka kan naka ne ya ce da mai gadi da bindiga a hannu haka ne kuma su in suka zo baras lamba waya ce a hannunsu wanda suke kira wanda yake son ba cewa suka yi gwamna ko mataimakin gwamna ko dan majalisa ko ba wanda suka kira ba Allah suke kira allazi wahidu Allahu wahid Allah shi shi kadai ne sai su ce ina sadaka mana ga Allah mun ga Allah mun kada shi shi kadai ne to wa yake girman wa yake ganin girman Allah to Allah ya ce ku ba shi rance ta yana za ku ba shi rance Allah ya ce a ba rance wata aya ce ne man zalla zai yi ƙwaridun laha ƙarzan hasanan bai ba iku hulahu a za'afan kafira da Allah in za ka ba Allah rance gwamna za ka ba ko shugaban ƙasa to in zaka ba Allah rance wanda yake cikin musiba za ka fitar da ka cikin musiba ji Allah musamman ka ɗauki lomar turu ka bashi ci shi kenan duk almajirin da aka gan shi akan jakshin yana bara mun da kama shi ba almajiri ba ne duk almajirin da aka gan shi yana watsa wata mota kumfa yana goge wata mota a kama shi amma ba ruwanku da almajirin da ya zo gidajen mai kyautar Allah zai wayi wannan kayan Allah ne in kuma ku taɓa Allah ba zai bakkuwa duk wanda yake so ya zama daidai ba ya taba kayan Allah zai gani duk wanda ci kayan Allah sai ya biya duk wani magana ce akan wannan ba inda aka hana ka bayar ba inda aka hana ka bayar an gane Na'am. Saboda haka fa ya ci masihu sai annabi Isa ya zo. War rijalu wayancan maza dai da na lasafta ta muku rijalun lahi can sai zama rijaluhu so ne mazajensa wanda za su taimaka maza. Da wani addini zai zo bidini imamil hashimi da addinin jagora limami ba hashimin dangi da shi zai ya ta dayyana ko da addinin ba hashimin dangi zai bayyana ba da wani addini zai bayyana ba an gane hunalika ya ce to a wannan lokacin ne fa cananka amma faizu wannan faizar tawa da ake tafiya faira faira amma za ta gani kowa da kowa la shakka babu kokonto a wannan lokacin lan tara siwa arifi billahi ba za ka kowa ba sai wanda yake masaran Allah wa shar'u shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mutsanu tana bar kirtawa a bagettawa kowa yana kai kai shari'a yabi sannan fa ya kutubu Isa to annabi Isa ma sannan shine zai ya kasamar wato wilaya shi annabi Isa shi zai rufe wilaya shi zai rufe wilaya idan annabi Musa ya mutu ya annabi Isa ya mutu la takunu wilayatun bu'ayda mamati ruhu ruhi lako ba'da mamati ruhi bayan mutuwar annabi annabi sa duniya ba ba wani ko daya da cewa Allah ba domin falkhairu shekara ta alkhairi a wannan lokacin yudufan Allah ya binne shi ba alkhairi da abin da gani kawai sharri ne akwai akwai wilaya wato amma akwai kuma ta ta wilaya ta ta hasar wilaya ita wannan wilayar wadda annabi isa zai rufe wato ita ce wilaya kowa da kowa duk wani wanda in dai wakilin Allah ne kai ka da wani wani na Allah a lokacin annabi isa shugaban kai to in ya mutu rufe wannan abu shine na'am fa in lam yakun kaza fa in lam yakun man yadhkuru Allah man yadhkuru Allah idan ya kasance a wannan lokacin babu wanda zai ambaci Allah zalzalat zalazil sa'ati to sai fa girgiza ta alƙiyama fa hatta mutsa eh alƙiyama sai ga kanan kowa sai ya ganta wannada wanada wanadan mu'azzin sai mai busa ƙaho ya busa ƙaho in aka busa wannan ƙahon shi kenan ba kuma kuma in dai ka ji wannan tsarin busar mutuwa za ka yi ko kiyashi ne kai kuma da waye to da ka faya rabbi da shauki ibrahim yace haqiq raja'ana ya ubangiji ka tabbatar da abin da muke wato buri bil amin saboda albarkacin amintaccen Allah fali famali ma'adinu ba ni da wata tasta cewa an as'alullah a cikin roƙi Allah ce Allah ga abin da nake so kake mu banda banda burin zuwa Allah alayhi salatu lahi summa salamu ai kun sani kuma bala ga wada mutum santi alayhi salatu lahi summa salatu alayhi salatu lahi summa salamu wato na ta ga muku salati shi ke hana dan adam wato shiga wuta kuma idan mutum yana yawa yana yawaita wa annabi salati ko binne shi akai kasa ba ta cin naman sa wallahi akwai wani kuturu da kai a garin nan nan wajen wajen gwammaja yake yana yawa yana ba a kan shi ko yana wata wala yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim haka ne ba sa duk inda yake akan jakin sa yake yake yake yake yake yawo yana bara ran nan sai jakin ya mutu na da kusuran ya ka ɗauko shi a kashi nan filin polo aka yi aka yi kwana ɗaya kwana biyu uku hudu biyar jakin bai fashe ba yadda aka yi da shi kawai yana nan a haka to lokacin mutane suna ɗan kula ba irin yanzu yadda muka zama tare da ba za ka lura cewa wannan jirgin akwai wani abu ta tare da shi aka za ka duba an kare ka ce ai jirgin ne na kusurin nan wanda ke yawo yana talafi a kai bin shi ake shi ma da jirgin to in har kana hawa kan jaki ana hawa kan jaki ana kiran sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jaki ya mutu kwana biyar sati bai fashe ba dan Allah idan shi ko mai kanka za ta yaya yaya sauraka a riƙe salati da kyau kusa da zai wahala shi Ibrahim ya ƙare bi cewa salatu Allah sun masa zan huwa salatin salatin jihad albarkacin wannan salatin ne ne wato asiriya birni na ko zai zamo me ma'amanin abin amintarwa da dini ga addini ya zama addini amintaccen addini ake a cikin birnina alaihi salatullahi su masalamuhu wa alin da alayen manzan Allah wa sahabin da sabon manzan Allah wallazina min arhasani wanda su ne suka kyautata bayan barin annabi duniya sun tsaya sun kyautata addini sun kula da amana sun kula da komai da koda komai ba ta bar komai ya rushe ba Allah ya saka musu da alkhairi na'am
وهذا الأرض القرون الصاع لربي شكرا فهو بالشكر قد وسع ولله ممدوح النبي محمد لأمدائه في عيوبي والنقصان.
ثم سلموا فلا تسألنا يسجد المبين وحسن شعرا في مدينك سيدي وأرقص لو أني فتى يصل الحصى بذكراك يعرون امتداد مودتي وأوي بإذني طائر فقد الكفى بذكراك يعرون امتداد مودتي فروحي بجسمي طائر فكما القبصى وقد دعني يومي من احمد عني ومري مقلول تلقيته نصا ثم سلامه صلاة فلسطينا
ولما الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه القول هي سنغالي shine kace safa waqtu hadha al-abd lokacin wannan bawa Ibrahim ya karkaka lokacin bawa Ibrahim ya ɗarkaka. Azkuruhu nassar da rabbiya shukurun. Ina bayyan ina ambatar wato a wato ina bayyana da wannan ambatar nawa ne don godiya ga Ubangiji.
fa hawa qadawarsa hakika Allah subhanahu wata'ala ai yayi wasiya bi shukuri da cewa a gode masa idan Allah ya bayar maka baiwa ka bayyana ba kai laifi ba idan kuma ka bayyana a nan manufar take ka bayyana ne don wato don neman ɗaukaka ko don neman buwaya ko ko don godiya ga Allah a ta haddisu bi ni'imatin layi shukuru to shi kuma ita godiyar ga Allah Allah ne yake cewa layin shakartum la zidannakum in na in na baku ko yace to ku gode mu ni kuma zan ƙara mu idan Allah ya bayar baka gode ba to a ran rigima take ka san da abin da ke damun mu kullum wato godiyar Allah ce ba mai zaka ga mutum yana da abincin da zai ci a sati a wata ko a ranar ma gari gari gwan sa gobe sun kai kamar gobe uku ko ko biyar amma na ta wai wai gari ba kudi to wani kudin gari babu kudin ware gida dai yau kudin buɗa ne babu to shi yasa zaka ga kullum mutum yana da miliyoyin kudi amma kullum handama yake ƙara ɗiba yake wai kai ya talauci kada ƴaƴansa su yi talauci ka ba wa ƴaƴanka tarbiyya ta addini ko baka musu ko ko kwabo ba kai nawa mai kuka ya mutu ya mamma kai ka zama mutum ka zama mutum kirki kirkin ka ne na mai kuka ne to kai kuma wa kai fa mutane kai ka zama mai ilimi malami liman ko ka zama kayan digirin ka na fari ko masters ko doctor ko ka zama wani abu dai ba maki ma ta taba shiga ba taba shiga ba taba shiga wato ajin firamare ba da ala rana mata a b c d zuwa z ba kalmar da za ta iya faɗa ma ta haifi da kai dakta ne kai kuma ga ka dakta ma ka haifi dan kwaya to wai ya aka ne a na ka bata ba lokacin da ake ta kokowar a yi karatu a yi karatu kamar wannan lokacin kuma ba lokacin da ake kalla wuka ce kawo ya karatu me yasa da da ba ya karatu ba yi ne to a koma dai a koma ga Allah ku ba hukunta kuna koma ga Allah ku gana a ina da a na gida ke saka ne inna Allah ya murku an tuwaddil amanati ila ahliha kowace amana ku da ta wajen masu ita ku bar arama da almajiransa yawa in akwai taimakon da za ku yi ku yi goodluck zai lalace wata rage ta lalace ya lalace ya lalace sai da ya rinda gun gurare da ke karatu yana ginawa ku yi abin da surar suka yi ko kawai ko kusan kwan wata da ku yi gada har ga ihu wani rage wannan wani rage wannan wani dai ba ne ku je makarantun ku koya wa yaran makarantar sana'a mana ku koya musu ɗinkin hula ku ba su jari ku koya musu wanki da guga ku ba da kayan wanki na zamani su mutanen unguwa su zama kai musu wanki ku saya musu injin da in ba dama ba ka kunna mana wutar to ku saya musu wannan injinan ku ba su injina su dinga yin wanki da guga haka shi bura iya yi a sudan ko kuma suka ta karfafe shi da kayan noma to kwa zo ku ba ku taimaka ba kuna rusa a abu wa bangi wai gidajen mari ake yi wai ana kama masu mari wa ana cunkushe mutum ɗari a ɗaki ɗaya prisonin ku ba ita kuma ta ɗaya ɗaya ciki ba ku da adalci wallahi yasa ba za ku ga daidai ba muna gaya muku ba mu neman kama ya wajen ku amma ku gyara duk wanda yake son mulkin sa ya kyau kai shiga cikin mulkin Allah ya bar Allah ya yi mulkin sa kowa ya kwanta masa sai mun gaya masa sai dai mun gaya masa iji da muka zo nan da muke kan nan me kai ka kama na kai ne ka kama na to kuma duk duk rikakka mun fi kwanciyar hankali don nan wajen ba mai yara dubu goma nan wajen amma nishaɗin da muke ji masu wani kuɗi ba ta yi me yasa saboda akwai cirbunan waliya a hannun kuma dama annabi ya ce komai yana da magogogi haka ne sai ta kuma zuciya magogin ta zikirullah to mun mun gamsu da zikirin da muke yi amma ba ruwan ku da mu ba ruwan mu da ku idan zaɓe ya zo mu je wanda muke so mu zaɓa mu koma gefe mu zuba wa Allah ido kuma na ba shi shawara mu ce masa kaka taɓa mu kuma ka taɓa mu ba da sharbi ko ba kome ko Allah ya san muku maka maka ta ishe ka na'am shehu ya ce yana lokacin sa ya saka yana bayyana wannan ne yana ambatar wannan abu ne don godiya ga Allah shi kuma Allah ya yi wasiya da gode masa sai ce wani mala saboda me ba zan faɗa haka ba wa muduhin nabi Muhammad alhalin abin da nake wa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama bi amdahihi da yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne yanfi uyubiya ko aibi na ya gushe gabgaban ina wannan ƙasa da kuma tawaya saboda yaban annabi da nake yi aibi ya bar ni tawaya ta bar ni uhasinu shi'iri shi'ran ina kyautata wato waƙena bima da hika da yabanka sayyidi shuwa gabana yace wa rukusu yace ka ina mai rawa ba eh ina yin rawa lau anni fatar ka yace ina ma ni saurayi ne ya hussein ƙasa da har yadda ke rawa da har yadda ke juyawa a cikin yaban annabi in saka in kai komo zai zai kira ka ya aru ya aru ya aru ni ihtizaza mawaddati wato saboda ambatan ka ne saboda ambatan soyayyar ka ne wato koyaushe in na ambaci soyayyar ka wato rarrawa take bijiro mun kaga faruhi ruhin ibrahimu ni din nan bijis ina cikin jikina kwatankwacinsa wato kaba'irun kamar tsuntsu ne sakanar afta da ya zauna a cikin keji haka nake ji an gani ruhi na a cikin jikina misalinsa kamar ka ɗauko in ka sa shi a cikin keji shi tsuntsu yana son zama a cikin keji ne a ya ce koda na gwal ne ji shi ya ce a bar na shiga daji in kewaya in kewaya in sha ruwa in yi hau bishiya in yi kuka in yi soyayya an gane to haka shehu ya ce zuciyata wato ruhina a cikin jikina wato jikin shine kamar kejin zuciyar kuma ruhin kuma shine a cikin jikin zaman da ya yi so yake fita ya tafi wajen annabi kawai shi ne magana an gane? waƙar ja'ani yaumi mai mena hamada annan ya ce haƙiƙa wato bishara ta zo min daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane annan cewa ni wa madahiya dukkanin yaban nan da nake yi maqabulun annabi ya karba talakaitu nafsan yace na na karbi wannan abin ne a fagenan a gaban annabi annabi ya ce wannan ibrahim da abin da kai na karba na'am
نقص وإن شاء الأمين تقلبات نقائص أعمالي كما لو فلا نقضى فعبد مصيب طالما صار مفسدا فمالي سولا لا تعد فلا توصى فإن أعدنا على المصطفى فتشارك لرفع وتقصير لما عم أو قصى أصل المصطفى يوما يجود بنظرة فيزبر كسرا من جناح لنا قصى عليه صلاة الله ثم سلامه لطيبة دين اسمي له تؤمل النصا عليه صلاة الله ثم سلامه وتسعة أعدائي ومن كان أولى الصا عليه صلاة الله ثم سلامه شرفت ربنا ينزل والوفي عليه صلاة الله ثم سلامه يزيل الشكايات فريش يقد حصى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب أصله كلما وصى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الدنيا إلى الذكر والعلم ko san bayan Allah iri-iri ne kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala akwai baiwar da yake wa kowane bawa yanzu idan ka ganka kana faci na keke ko mashin ko mota kar ka ɗauka babu layar Allah a ciki akwai yardar Allah kuma ba irin ma- matakin da ba za ka iya hawa ba ba ka son ci wani baka ji abin da sabon manzala suka ce ba wannan sufaye suka ce wayannan masu kudin sun tafiyar da komai sarda abin da aka ɗauko suwansu a yan kasuwa ne to me ake nema da kai wannan abin da aka kaɗa ka kyautata shi kawai ka kyautata ka yi gaskiya ka yi riƙon amana kawai baka taɓa ganin mutumin da yake riƙon amana ba ya faɗi har abada Eh, duk wanda ya taimake ka a duniya kar ka watsa masa ƙasa a ido ana gane ku ko duk wanda ya baka amana ka riƙe iyayenka domin ku uku ne a cikin mu'amala da kai da shi da mahalicinku shi kuma yana ganin wato duhu ko haske duk ɗaya ne a wajen Allah da zuciya da fili duk ɗaya ne da cikin tsakiyar ruwa da fito wajen wajen Allah duk ɗaya ne da ka rufe idan ka da ka buɗe wajen Allah duk ɗaya ne in tubudu shay'an aw tukhuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima me ya rage maka me ya rage wato alru'an amana to kowane mutum akwai wata baiwa da Allah ya yi masa wani za ga shi a cikin ban Allah masallaci ne shi sallah yake jin jin daɗi wani kuma za ka ga karatun al- alƙur'ani ya saba da shi wani kuma tarbi wani yawan azumi wani kuma ya ɗauki littafi na karatu da duba wancan littafin yana da jin maganganun malamai yadda suke cewa suke komowa haka ne wani kuma yawan annabi ya saba to daga cikin wanda suka saba da da annabi shi wannan ya ya yana ciki yace shi ba mai wannan sallah bane ba mai wannan azumi bane dan ya faɗa yace a zaka ga mazaje a masu yawan ruku'u masu yawan murbi masu yawan yace ko ko yace kulluhum yace kowannen su ya ya ya ya ya ya tsarkake niyya yace wa hadal a'abdu ya ce ɗura lairi ne ya saharu bushidan ya ce shi da dare ba tashi kai ta sallah ba ko ya ta ta wurbi a a tsayin jaratar ƙara waƙa yake yi a cikin manzan Allah ko ya shi an gane yanzu duka mu mun ɗauko shobara mun ajiye shi cewa shobara yin wato da annabi ya saba ko to shi ma sai kalla kansa a haka sai ce na ƙastu ya ce na tawaye a cikin ayyuka ne ba mai hun aiki ba ne an gani amma wa in sha al'aminu idan amintaccen Allah sallallahu alaihi wa sallama ya so ta'allabat na ƙa'isu a amali sai ya canza wato wannan tawaya ta- ta ayyuka na zama mai kamala zama cika kaga ganda ka ganda ba ba ba mai wurdi ba a sai Allah ya cika sai zama fara na ƙasa babu tawaya a tarar da ni an gane kuwa? lala an gane? wato abin da ke kamar ka aboci wanda ke sai da bankuli ko turare sai ka haƙan shi yayi in dai ka zauna kusa da wanda yake zarta da da kai kanshi ka je bakunta a garin Zaria ko a a garin Kano ya zama hawa mai ciwo matan ladu ce mai mazoginta ko ka kwana da yunwa an gane hawa mai ciwo matan ladu ba ce a san hawa mai ciwo matan ladu a ma ji kunya eh wace ce na shata nan yi yana mata waka hawa mai ciwo matan ladu an gane to ta makwabci har wani tuwo ka samu abinci ya ka makwabci mai arziki annabi ai za ka yi arziki an gane ko saboda haka sai ce fa abdul musi'un bawa wanda ya zama mai wato mai munanawa balama sara muhassinan wato da yawa sai ya zama wato an canza wannan mummunan abin nasa sai ya zamo kyakkyawa an gane saboda haka famali siwal husna annabi sallallahu alaihi wa sallama ba da kuma sai annabi kuma zai min zai mun baiwa wato da da kawon ayyuka sai ya zamo ta tu'addu irin kirga wannan baiwar da manzon Allah zai yi balan tusawa wanda ya isa yake kiyayewa fa inna tana al mustafa hakika kular manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abu wato mutasarrifar da canza shi ne annabi yana canza abu ko da baki ba ko da baki ba in ya kalli rijiya ce ya sunan wannan rijiya ce ruwan zartsi ya ce kayan ruwan daɗi shi kenan ba ta yi tafi ba ko a kawo dabino a zuba a hannunsa ko kuna ganin dabino gashi na kamar kwa iya kirgawa ya ta mika muku ɗaya ɗaya ɗaya kun kai dubu sai kowa ya samu bai ƙare ba kuma yana nan an gane kuwa a ba ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama almajirin almajirin almajirin almajirin annabi malaika jibrilu ba musa samiri ya ga inda takawa da ya shige sai musa samiri sai ya ɗiba wajen sai je zuba jikin gunkin da saka ɗan maraƙi ya zuba sai ya tashi to balle annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tambayi jibrilu jibrilu Allah ya ce mani rahmatan ne ni lil alamin ya kana ciki ko baka ciki insha Allah ina ciki yace ta yace ai ban san ni amintacce bane sai da ka zo sai abu da in san ma ni sai da ka zo a bakin ka na na ji wannan ta shi ni Allah ya amintar da ni to in har za a kori shi dan daga fada waye kai to a bakin annabi zai shi ba za a kori shi ba sai sannan ya samu wani nutsuwa kuma ce da duk mala'iku da suke sama da suke ƙasa kowanne gidan girma na yake me yasa saboda ina zuwa ina ganin ka kullum mala'ika jibril nan ba da yawa daga cikin sabon annabi sun san shi ya san su sun san shi ya ce wa ne ce wani an zo ne duk abu mala'iku suka zama abokan sabon annabi saboda darajar ga matinar a taune sallallahu alaihi wa sallama kai mun gode wa Allah ba wallahi mun gode wa Allah eh ni dai ni dai na gode wa Allah eh gaskiya mutum ya waye gari ya tsince shi a cikin wannan nutsan duk inda ya juya annabi yake ji gaskiya kawai gode wa Allah Allah kuma wallahi yadda yadda mutanenmu suke mutuwa abin ko suke gami mutuwar wani abokin wallahi ce da ya aka buɗe fuskar sai gani kamar ya ce wani zo wallahi abin abin daɗi ba wani tashin hankali ba wani hayaniya ba wani shugaba ba komai kawai kawai kana tare da mutum ya mutu ya mutu saboda me annabi muhammadu saraka karku karku sace da wannan layin nan ku rike shi da kyau a kesa shi daidai wala aka daidai miki wanda da yace ba da muke ba rike dai dan ka bari da kuskuren mu ma da fila alƙiyama ka gani ana maka daya yawwa mutasarrif mutasarrifun da canzawa ne ta canza duk abin da annabi so ta canza shi yake idan na ɗaukakawa ne ya ɗaukaka shi ko mun ƙanƙanta za ko mun ƙanƙanta ka in kana ba annabi ka ɗaukaka wata firu kuma ya yawaita abin da yake kaɗan wannan li'amin an gani daga gari an kawo ruwa ya taɓa ruwan mutum duk mutta kala sun sha sun yi wanka sun ba da wakan au haffa ko ya yi shi a mutum ɗaiɗai da ɗaiɗai sallallahu wa sallama saboda haka asal mustafa ta yi annabi sallallahu alaihi wa sallama yawman dididara ya jubi ya min baiwa bibina zarafin da duba zuwa gare ni ya kalle ni sannan fayar jabarul kasara annabi ya dora min karaya wato min janahin ussan lana daga wato fuka fiki wanda ce ya karye inda fuka fikin ya karye annabi ya dora mana wannan fuka bikin a raja
عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه فتصح سؤالاته ومن كان أولى السؤال عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل الشكاية في فريش يقدم الصاع عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب أصله كلما وصى ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدى na karatun guda hudu ya ce alaihi salatu lahi sun masalamu salatun Allah da gaisuwar Allah tabbatar ga manzan Allah da albarkacin wannan salatin ne wato bujubi lahu ko zaɓaɓɓen abin hawa kyakkyawar abin hawa tu'minun nasa ta yi gaggawar isar da ni tu'minun nasa bi ta yi gaggawar wato isar da ni zuwa ina ta ɗari baka zuwa ga madinar annabi kaga za ka iya yin salati ka ce Allah lamunce mun je ziyara annabi sannan alai salatu lahi summa salamu salatin Allah da gaiso Allah ta fata ga manzon Allah fatas hatal fatas hatal a hata a adai ko a adai wato a tumbice maki a halakar da da makiyana wa man kada da wanda yake jayayya da ni ko yake mun kullace kullace kaularsa ko yake zuwa gida na fashi ko yake tare na hanya zai mun fashi Allah halaka da shi kaga salatin annabi maganin makiya ne salatin annabi maganin wato wasu jayayya ne salatin annabi wato maganin meye maganin yan fashi ne alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga manzon Allah tuzilu shikayati da albarkacin wannan satin Allah ya gusar da dukkanin wani korafi da nake kai maza Allah ya gusar min domin farishiya kada kusa makamina ya dakushe eh makamina ne ya dakushe alayhi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa alin da alayen manzon Allah wa sahabin da sahabban manzon Allah aslahu wayanda suka gyara kullama wasa dukkanin abinda annabi ya musu wasiya suka getta abin ba su bari abin ya lalace ba amin amin saboda annabi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah da mu zama lafiya Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu da addinin mu Allah ka rutsa mu cikin ina ka Allah ka kare mana fada Allah ka goyi da bayan masu komai da barka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka iyamu da alkhairi
Allah ya saka da alheri lafiya Allah ya kara haske ya kara gudun kirji Allah ya fara da mu da wannan kulakulan kalmomi a kamar wanda ya yi su da cutar da yake cikin ka ce Ibrahim radiyallahu anhu Allah ya kara hajja lafiya Amin.
Allah ya kara haskaka kawai malam